من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan jumada tsani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da goma ga watan sha biyu miladiya ta 2028 a da 25 afuwan kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudu maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na muhammad bin abdulwahab wanda muke karanta sharhin fatul majid na al'allama al'imam abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab kuma wannan shine darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna mun karasa babi na biyu kenan wato babin man haƙaƙa tauhida da halal jannata bigairi hisab babin da yake magana akan duk wanda ya je lahira da tabbataccen tauhidi wanda ainihin wato yake na haƙiƙa to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba a wata ruwaya wala azabin ko azaba to mun karanta hadithin nan wanda yake mai tsayi na Hussein bin Abdulrahman wanda shine muka karkare sharhinsa sannan sai kuma malam ya kawo mana almasa'il kamar yadda ya saba matsaloli daban-daban wanda suke da alaka da wannan babi har guda 22 wanda shine kamar dunkulallen abin da ke kunshe cikin wannan babi daga ciki dai akwai sanin matakan mutane a tauhidi lallai mutane matakinsu daban-daban ne a tauhidi wani yana matakin farko wani yana mataki na biyu wani kila yana mataki na ƙarshe wani kuma ma kila ana iya cewa babu shi imanin sannan abu na biyu mun ji mai ake nufi da haƙaƙe tauhidi ta haƙiƙun tauhid na uku kuma irin yaban da Allah ta'ala yi wa annabi ibrahim khalilur rahman kuma yaban duk yana da alaƙa da rashin shirka da annabi ibrahim baya yi domin Allah ta'ala ce wa lam yakun minal mushriki sannan yabo ga wato manyan waliyan Allah za ka same su sun fi kowa tsanar shirka sun fi kowa riko da tauhidi sun fi kowa lafiya daga kamuwa da cutar shirka in dai mutum waliyi ne na gaske waliyin Allah na gaske ba waliyi na shaidan ba to za ka same shi yana da tsantsar tauhidi kuma ba za ka same shi daga cikin masu shirka ba a cikin wannan babi mun fahimci cewa ruƙuya da kuma yi wa mutum sakiya ko lalas wannan wato yana daga cikin tahqiqut tauhid da aka dan an yi wa mutum allura a asibiti ko an yi masa an sa masa drip ko kuma an yi masa tiyata ko dai dukkan abin da ya shafi lafiya wannan baya kore haƙiƙanin tauhidi abu na gaba mun ji cewa abin da ya tattare sufofin masu shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba tawakkali an kawo abubuwa guda uku amma dai na ƙarshe wanda ya dunkule maganar gaba ɗaya shine at-tawakkul wa ala rabbihim yatawakkaluna wanda wannan yana sake tabbatar da cewa cikar tawakkalin bawa na daga cikin cikar tauhidin bawa abu na bakwai mun fahimci zurfin ilimin sahabbai ta yadda suka fahimci cewa ba za fa su samu wannan daraja da matsayin shiga aljanna ba hisabi ko azaba ba sai sun yi aiki tukuru shi yasa ba su tsaya iya aite musu addu'a ya magin Allah ni ma roƙan mun in shiga cikin su a tunda aka ce ukasha to babu wanda ya saka cewa ni ma ban da wani mutum daya so kaga wannan yana nuna sun fahimci cewa fa wannan ainihin matsayin da wannan darajar za a same ta ne bayan an yi aiki tukuru abu na takwas sun fahimci wato irin kwaɗayin sahabbai game da alheri mutane ne masu kwaɗayin alheri ko ya aka bincina musu wani aiki na alheri to za ga suna tururuwa da cincirundo wajen yin wannan aikin na alheri abu na tara mun fahimci falalar al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗaran ma sauran al'ummomi da abu biyu kammiya da kaifiya sun ɗarar wa sauran al'ummomin annabawa ta fuskar yawa duk in mun bayyana a farfajiyar alkiyama za ga mabiya manzan Allah sallahu Alaihi wasallam sun fi mabiyan annabi Musa da sauran annabawa yawa sannan kuma yanayin sufar wato al'ummar annabi sallahu Alaihi wasallam su ma wato akwai falala wajen kaifiyar yadda suke domin su ne waɗanda suka siffantu da wannan siffar layas tarƙuna layas tarƙuna layar tauna layar taɗayyaruna wa ala rabbihim ya tawakkalu kaga adau bai ce mana a cikin al'ummomi gaba ɗaya na duniya ba sai ce a cikin al'ummarsa akwai masu wannan siffar kaga wannan ya nuna cewa ba lalle a samu irin wannan siffar a cikin al'ummomin annabawan da suka gabata kaga wannan ya sake fito da darajar al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu tawakkali mutane ne masu ainihin cikakken tauhidi sannan a cikin dai babu mun fahimci falalar mutanen annabi Musa lalle annabi Musa shi ma akwai falala ga al'ummarsa domin an nuna cewa shi ma ya samu mabiya waɗanda suka amsa da awasa da yawa duk da cewa mabiyansa ba su kai adadin yawan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu na sha ɗaya wato a cikin wannan babi mun ji ashe an nuna wa annabi alaihi salatu wassalam al'ummomi ko dai ka ce a cikin mafarki ko ka ce a tafiyar da ya yi ta isra'i an nuna masa ainihin abin da zai faru ranar tashin alkiyama na al'ummomi ga annabuwa na nan da tawagasa ga annabuwa na nan da tawagasa wani da yawa wani kaɗan wani da mutum biyu wani mutum ɗaya wani ma ba kowa sannan gaba ta ashe ta sha biyu mun fahimci cewa ashe kowace al'umma ita kadai za a tashe ta tare da annabinta ma'ana za a tashi alkiyama gabaki ɗaya tun daga annabi adam ha'ana da ƙasa amma kowace al'umma za a tashe ta rukuni guda tare da annabinta ba wai hautsinewa za a yi ba kowace al'umma da annabinta za a tashe ta daga nan ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaga wani annabin ya wuce da mutum biyu ko mutum daya wani annabi ma ba kowa kaga in da a hada yake ba za a iya gane adadin mabiyan kowane annabi abu na goma sha ko matsala ta goma sha uku wannan babin ya nuna maka karancin waɗanda suka amsa kiran annabawa ya nuna maka in ka tattara alƙaluman waɗanda suka yi imani da annabawa suka bi annabawa da alƙaluman waɗanda suka bujire wa annabawa suka ƙaryata annabawa ko shakka babu alƙaluman waɗanda suka ƙaryata annabawa suka bujire musu sun fi yawa in ba haka baya annabi zai zuwa ce mutum ko mutum goma bai samu ba sauran mutanen da aka aika kaga sun bujire ne hatta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an tattara yawansu akwai ummatul da'awa da ummatul ijaba to ummatul da'awa da ummatul ijaba aka ce wacce tafiya haka ummatul da'awa tafiya wayanda aka kira din sun fi wayanda suka amsa yawa to wannan yana nuna maka karancin wayanda suka amsa kiran annabawa in Allah ya sa kana cikin su kai sujudu shukr ka gode wa Allah mas'ala ta 14 mun fahimci cewa a cikin wannan babi duk annabin da ba wanda ya amsa masa to shi kadai zai zo duk annabin da ya zo ya gama wa'azinsa bai samu ko mutum ɗaya ba to ranar tashin alkiyama don a tabbatar da mutanensa gaba ɗaya bujire masa suka yi shi kadai za a gan shi a can matsala ta sha biyar wato ɗan itacen da ke tattare da wannan ilimi na tauhidi ma'ana shine kada ka rudu da yawa kada kuma ka yi da baya ko kuma ka ga kaman ba ka da wani matsayi ko ba ka da ɗaukaka ko kai ƙasƙantacce ne saboda ba ku da yawa shi ne adamul iktirari bil kasara wa adamin zuhude fil qilla wato rashin ruduwa da yawa rashin kuma ganin kamar ku ba kowa bane kaskantattu ne wulakantattu ne ku saboda ba ku da yawa ana iya samun 'yan kaɗan ɗin nan su suka fi daraja suka fi albarka suka fi matsayi maɗaukaci a wurin Allah fiye da waɗanda suka fi yawa da da aka ba ko da yaushe wani yawa yake zama daidai ko ake zama a kan daidai matsala ta sha shida mun ji an yi sassauci a iya yin rukuya in mutum ba shi da lafiya ba lallai sai fa cutar aljanu ba yawanci mun da an ce maganar rukuya sai a dinga tunanin kamar mutum aljanu ne suka same shi rashin lafiya wannan in aka je asibiti ma aka ce da an rasa mai ke damu mutum sai a zo hada wannan koma mai din sai a hada shi da qur'ani fi shifa'ul linas sai a zo kawai mutum ya zauna a likitoci sun yi gwaje-gwaje sun yi auna wani wasu ga komai ba kawai shi kenan je ya zauna wajen mai rukuya wanda yake da ikhlasi da tauhidi wanda shi rukuyar ba ta neman kuɗi yake ba ya ce yana son a yi rukuya mutum ya je ya zauna a kara ɗauka in an masa za a ga yana ta buge-buge a lauki cutarsa ba ta aljinu ba ce amma cutarsa spiritual cuta ce tana bukata ayoyin alkur'ani zai je zauna kawai a yi masa a rukuya a ce to gobe maka kuma dawowa a yi mata kwana 40 ko kwana 60 ko gwargwadon abin da aka ce zai wani sai ga daga nan Allah ya tashe shi gaba ɗaya ji duk cutar da take damunsa ya daina ji ko kuma cutar an gane ta tana da hadari amma ya ce wa mutum rukuya a je a gwada a ce babu zabi da kaga kenan ana iya yin rukuya ba wai sai cutar aljanu yawanci ta fi shahara ne da in mutum aljani ya buge shi ko ana tunanin an masa sihiri sai a ce a masa rukuya amma rukuya baya nuna kaga asali ma hadisin da muka karanta ya ba magana aljanu a cikin rukuya maganar da aka yi kawai in mutum abu mai dafi ya cije shi kamar maciji ko kuna ba aka ce a masa rukuya ina fata an gane sai kuma wanda kambun baka ake ganin ya kama shi aka ce shi ma ya masa rukuya kaga dai an yi sassauci a iya ruƙuya irin wadda take ta shari'a wadda ta kunshi ayoyin alkur'ani da addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu maganganu masu kyau na malamai na wanda suka shafi addu'o'i a iya yi wa mara lafiya a matsayin ruƙuya sannan gaba ta sha bakwai shine zurfin ilimin salaf magabata mutane ne wa'anda Allah ta'ala ya in ka kwatanta su da wa'anda suka biyo baya Allah ya sanya albarka a rayuwar sala suna da zuzzurfan ilimin da waɗanda suka zo bayan su ba su da shi wannan mun fahimci haka a cikin wannan babi saboda faɗin jubair ne sa'id bin jubair laqad ahsana man intaha ila ma sami'a mas'ala ta 18 bu'udus salam amma dihil insani bima laysa lahu magabata sun fi kowa nisantar ziga mutum da abin da ba shi da shi yaban mutum a dinga koda shi an san ba haka bane a dinga sufanta shi da kyauta bayan an san marowaci ne a dinga sufanta shi da adalci bayan an san azzalimi ne sa magabata sun fi kowa nisantar irin wannan ba sa yi wa mutum yaban da suka san ba haka yake ba sannan matsala ta sha tara ce wadda annabi yayi wa ukasha sallallahu alaihi wasallam yace ukasha ibn misan anta minhum alamun min alamin nubuwa wannan ya sake tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba waye sai raba aljanna waye sai ce ya ba kana cikin yan aljanna an gane ko yau shi kadai ne wanda zai baka garanti ya ce abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa kaza fil janna amma duk wanda ba annabi ba ba wahayi ake masa ba sai dai kyautata maka zato insha Allah yanayinka aikin ka irin na yan aljanna ne ana kyautata maka zato amma yanke kai dan aljanna ne wannan babu wani malami ko wani shehi ko wani ustazu ne karatu da yawa ko dan kadan na binne ko na kauye da sai ya zauna kauye ba zaun bai riga ta ba mutane aljanna babu shi da fata an gane mas'ala ta 20 a wannan babi mun fahimci falala ukasha inda bai cancanta ba ko da ya ce ya makin Allah roƙon mun Allah ya sana cikin su ba zai roƙa masa wannan ya nuna cancantar okashi bin misan da wannan matsayi mas'ala ta biyan ƙarshe isti'malul ma'arid wato babu laifi a yi magana wadda take a sakaye sakaye magana wannan mun fahimci haka domin nabiyin da ya ce ya makin Allah ni ma ka roƙan mun Allah ya sani a cikin su ya ce sabaka ka biha ukasha na kun ya ce a'a baka cika ka'ida ba ko baka cika sharuɗa ba ko baka dace ba kawai sai ce sabaka ka biha ukasha ya ce ai ukasha to ya riga ka wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ba mutum jawabi a kaikaice da mutum ba zai ji ransa ya baci ko hankalinsa ya tashi ba mas'ala ta ashirin wannan babi yana nuna mana irin kyawun ɗabi'u da halaye da al'adu irin na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul khawfi min ash-shirki babun da zai bayani akan tsoratar da mutane shirka shirka no go area ne haka ana jan hankalin mutane cewa kada su kusanci shirka qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wannan shine babi na huda wannan littafi babul khawf min ash-shirk al-sheikh muhammad bin abdul wahhab yace ga wani babi babun tsoratarwa daga shirka wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ta'ala baya yin gafara wannan ya nuna maka shirka no go area ce daga jin wannan aya ya kamata ka shiga taitayinka ka tsoraci shirka fiye da yadda kake tsoron komai Allah ta'ala ce duk laifin da bawa yayi akwai yiwuwar Allah ya yafe masa amma ban da shirka ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yin gafara fa idan an yi shirka da shi aka dauki haƙƙinsa aka ba wani aka hada shi da wani a cikin haƙƙinsa a Allah baya yafa wannan laifin haƙƙinsa ne shi kadai cancance shi kai masa shirka a ciki ka hada shi da wani a ciki ko ma ka dauke haƙƙin ka cokan na Allah ka mika wani gaba daya a wannan laifin Allah ya faɗa ya kuma maimaitawa cewa in mutum ya mutu yana wannan laifin Allah ba zai yafi masa ba in duk jama'ar musulmi za su haɗu su nema magafar Allah ba zai yafi ba in duk nagartattun bayi za su tsaya akan gawarsa don nema masa ceto a wajen Allah Allah ba zai ba su ba da aka mutuwa da shirka haɗari ne ba a cewa mutum dubu sun zo sun tsaya sun maka sallah ko mutum dubu goma ko mutum dubu kaza ba ko mutum miliyan nawa ne in dai mutum ya je wa Allah da shirka kar ya ɗauka yawan mutane da suka yi masa jana'iza zai yi belinsa a wurin Allah ina fatan gane haka annabawa suka haƙura annabi ibrahim da ya dinga nema masa gafara ma mahaifinsa Allah ta hana shi وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم كان نبي إبراهيم لبابن سيموت أكن وانا تفركي لشركة يا فار نيما مغافر الله يقول da ya fahimci cewa dai babansa ga akan hanyar da yake kuma ba ja da baya bal ma rayuwa ta zo ƙarshe akan haka sai dai nan ne mamaya barranta in har annabi ibrahim zai wa mahaifinsa da yake kan shirka addu'a amma addu'ar allah ya ƙi karɓata saboda akan mushinki aka yi ta to ban gani tsarkin da kake da shi da za ka yi addu'a kan gawar wanda ya wuce na shirka allah ya karɓa ba da aka maganin aikar a fara kawai ka dage ka mutu akan tauhidi tun allah ya ce mace ko mutane kaɗan ne suka zo suka tsaya akan gawarka addu'ar da za su da nema ba gafara sai ta amfani ka Allah ya samu dace wa yaghfiru ma duna zalika amma fa Allah yana gafara ga abinda bai kai shirka ba duk laifin da bai kai shirka ba Allah yana iya gafarta shi liman ya sha'u ga wanda ya ga dama duk laifin da ba shirka ba yana karkashin mashi'a in sha'a gafara wa in sha'a azaba duk tarin yawan laifin komai yawansa bai fi karfin ka wa Allah ya ce na yafe ma duka ai mun karanta a cikin hadithul qudus cikin ina jin darasin da babin da muka gama kafin wannan mun karanta ko yace ya ibn adam law balagat dhunubuka anana sama thumma laqitani la tushriku bi shay'a la atituka bi qurabiha maghfira law atitani bi qurabil ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرا ce da za ka zo min da cikin ƙasar nan duniya gaba ɗaya duk ka ɓata ko'ina duk ko'ina ka zawaye shi ka ɓata shi da zunubai sannan ka je wa Allah baka taɓa shirka da shi ba Allah ce ni kuma zan zo ma da cikin duniya na gafara mun karanta hadisin bidaqa da ku akwai wanda da aka zo ranar tashin alkiyama manya-manyan kundaye da ya cika na laifuka sun kai guda 90 da wani abu amma ka ɗauko compliment abu takardar da bata fi ƙarfin compliment card ba aka ɗora a kan mizaninsa da take kunshe da tauhidi wannan ɗan katin ya rinjaye wa'annan kundayen guda 90 da wani abu idan ka ba abin da ya kai tauhidi nauyi a skeli babu kuma laifin da ya fi nauyi da zai kai mutum wuta a kan mizani sama da shirka suratun nisa'i aya ta 48 da kuma aya ta 46 duk irin siyakin ɗaya ne ƙarshen ayan ne kawai wato ya bambanta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ta 48 sai ta ce wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima ita kuma ta 116 sai ta ce wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida shine bambancin su sharh sharhin wannan karatu qala ibn kathir al-allama ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace akhbara akhbara ta'ala Allah ta'ala ya bada labari annan yanda sha'anin yake la ya zafiyo Allah ya ce baya yin gafara an yi shiraka bihi idan aka yi shirka da shi kuma aka mutu ana shirka ai la ya zafiru da abdin Allah da ɗai baya gafara ga bawa laƙiyahu da ya mutu ya haɗu da Allah wa huwa mushrikun yana shirka wa ya gafiru ma duna zalika ibnu kathir yace ma'anar wa ya gafiru ma duna zalika yana gafara ga abin da yake koma bayan shirka liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ai minaz zunubi na sauran zunubai liman ya sha'u min ibadi Allah yana gafarta su ga wanda ya ga dama cikin bayansa inta fa tabayyana bi hadhihi al-aya da wannan aya ne sai ta bayyana anna shirka ashe shirka a azamu zunubi duk sauran zunubai suna ƙarƙashinta ba su kai girmanta ba li'an Allah ta'ala akhbara saboda Allah ta'ala ya ba da labari annabu yanda sha'anin yake la yaghfiru ya ce shirka baya gafarta ta liman lam yatub minhu ga wanda bai tuba ba daga shirkar nan har ta Allah ta kasance a kansa yana shirka to Allah ya ce ba zai yafe masa ba wa ma dunahu amma abinda bai kai shirka ba min az-zunubi na zunubai fa huwa dakhilun tahta al-mashi'a to wannan yana karkashin ganin damar Allah li'anna Allah ta'ala in sha'a kai gafara in Allah ya ga dama sai ya gafarta mai wannan laifin duk girman laifin inda ba shirka ba liman laqiyahu bihi ga wanda ya hadu da Allah da wannan laifin bai tuba ba mutum yana shan giya haka ya tuba bai mutu bai tuba haka ya koma har zuwa ya koma zuwa ga Allah mutum yana aikata wani laifi wanda yake yi wa Allah mai girma amma ba shirka ba kuma har ya mutu bai risina ba bai tuba ba akwai yiwuwar Allah ce ya yafe masa in dai babu shirka wa in sha azabahu in kuma ya ga dama ya masa azaba wannan yana karkashin mashi'a amma shirka ba ta karkashin mashi'a ba ta cikin liman wato wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha ita kama wannan Allah ya faɗa cewa ba zai yafe ba duk wanda ya mutu yana yin ta Allah ba zai yafe masa ba wa zalika yujibu lil abdi shiddata al khawf min ash-shirk wannan karatu da muke yi ya wajabta wa bawa tsananin tsoron shirka wannan kada ya isa ya firgitar da ni ya tsoratar da kai ya tsoratar da ita hada Allah da wani a cikin bauta alladhi hadha sha'anuhu 'inda Allah irin shirka laifin da irin wannan girma take da shi sha'anin shirka ya kai irin wannan matsayi a wajen Allah sannan kuma mutum ya dinga wasa da da imaninsa li'annahu aqbahu al-qabih wai duk wani mummunan abu bai kai shirka muni ba in kana neman laifi mafi muni shirka ce babu wani laifi da ya kai shirka muni wa adlamu dhulm zalunci ƙazami ƙasaitaccen zalunci shi ne shirka ba a taɓa yin zaluncin da ya kai shirka zalunci wa shi ne ka ƙwace haƙƙin wani ba ka danna haƙƙin wani to ai ka danna haƙƙin makhaluki ɗan uwanka ai da sauƙi amma ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani ai ba a taɓa zalunci ba da ya kai shirka akhluqu wa yu'badu ghairi wa arzuqu wa yushkaru gai wa yushkar gai Allah ya ce in yi halittar kuma bauta wani na in azurta kuma a gode wani na ya ce kai ni da ɗan adam fa akwai sha'ani ranar tashin alkiyama in yi halittar ni kaɗai in ji Allah sannan kuma wani ya zo ya baza babban riga akan haƙoƙin Allah ya karkatar da mutane su dinga bauta masa mutum ya ɗauki haƙƙin Allah bayan ya san ba wani mai sa hannu wajen taimakawa Allah a halittarsa duk sai da Allah ya halarci mutum ya ci da shi ya sha da shi ya bashi hankali ya bashi tunani ya bashi iska kyauta ya masa kaza ya masa kaza ya masa goma dubu ta arziki sai da ya ci ya sha ya gyatse kan sannan ya diga cewa ba wanda ya dace bauta sai wani Allah wa tanaqqusul li rabbil alamin in kana neman tauye ubangijin talikai shine ka dauki hakkin saka ba wani wannan tauyewa ne wa sarfu khalis haqqihi da karkatar da zunzurutun haƙƙin Allah da gairi ga wanansa domin haƙƙin bauta Allah ne kai yake cancantar a bauta masa shi yasa kullun kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyaka wai kar ma wani ya sa ran zaka ce shi ma zaka bauta masa ka sa wawul alif sai ka sa iyaka da farko kai kadai na abudu muke bautawa don ka ce kuma kana bautawa wani ka kawarware iyaka na abudu ashe ƙarya kake ka ce kai kadai muke bauta sai ga kuma kana bautawa wani ba Allah ba ashe fatiha da kake karanta kullun a sallah ashe ƙarya kake ashe yaudar kanka kake ai tunda kace iyaka na abudu to ai kasancewa bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai duk kwaran da ka zo duniyan nan ba ka san cewa bauta haƙƙin Allah ba ne zuwanka duniya ba shi da fa'ida domin duk zuwanka duniya ka zo ne don ka gane wannan haƙƙin bauta na Allah ne kuma ka bauta masa shi kadai balma Allah shi bai halice ka ba sai don ka zo ka dage kai karatu ka gane ya ake bautar kuma ba wanda ake wasu shi ka bauta masa ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun shi sa duk abin da zai ɗauke hankalinka daga sanin bautar Allah da kuma haƙƙin Allah na abauta masa shi kaɗai to wannan abin sai ka yi nadama a kansa ko menene shi ranar tashin alkiyama wa adulu gairahu bihi da kuma daidaita wani Allah da Allah kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce sun mallabi na kafaru sannan sai ga kafirai bi rabbihim ya adiluna da rabin ya ajiye nuna ko ka ce sai gasu suna karkacewa daga bauta wa ubangijinsu ko kuma ka ce sai gasu bi rabbihim game da ubangijinsu ya ajiye nuna wai suna daidaita Allah da wani sun yadda Allah arrazaku ne malam wani shi ma arrazaku ne ko shehu wani shi ma arrazaku ne sun yadda wa Allah alhayyu ne wato mai rayawa ne sannan wani shi ma zai iya rayawa sun yadda wani mai kashewa ne Allah mai kashewa ne kuma wani ma zai iya kashewa shine sun mallari na kafaru da rabin ya'adiluna sai ga kafirai suna daidaita wani da ubangijinsu suratul an'am ayata da wali annahu mutanaqisun li maqsudin bil khalqi wal amr domin ita shirka in ka kalle ta munaqidun lil maqsudi bil khalqi gaba ɗaya ta ci karo da manufar halitta wal amri da umarni shirka in ka kalle ta gaba ɗayanta tana cin karo da manufar halittar mu tana cin karo da manufar umarni da Allah ta'ala shi kaɗai ya kamata mu dinga karɓa daga wajensa munafin lahu mai kore manufar halittar ita shirka min kulli wajihin ta kowace fuska wa zalika gayatul mu'anada domin wannan shine makarshen fitsarewa da kangarewa da taurin kai da rabbil alamin da bawa zai yi ubangijin talikai ƙarshen rashin kunya da bawa zai yi ubangijin talikai shi da same shi a cikin mushrikai yana shirka walistikbari an da'ati da kuma wato girman kai ga barin da'a ga Allah wa dhulli lahu da kuma girman kai ga barin kaskanta ga Allah walin kiyadi da amrihi da girman kai ga barin miƙa wuya ga umarnin Allah allazi la salaha lil alam wanda duniya ba za ta zauna kalau ba illa bi zalika sai fa hanya haka babu ta yanda za a yi ana yi wa Allah shirka kafirai na shirka musulmi su ma an jefa su ma suna hada Allah da wani suna shirka kuma a nemi zaman lafiya ai ba a taba samun salaha ba lil alam a ji duniya tana tafiya yadda ya kamata kowa yana samun biyan bukatarsa al'amura suna garawa yadda ya kamata illa bi zalika sai fan an samu tauhidi a bayan ƙasa famata kalamin duk sanda duniya ta kaɗaita daga tauhidi babu tauhidi karaba ta rushe ta rushe kawai ko da kana ganin gine-gine ana ta yi a rushe take ba wanda bukatarsa za ta biya babu wanda zai ji daɗin zamanta ga shi nan dai an shirya ta so ake a ji daɗin ta babu ka ga mutum ga katon gida ga kaza ga kaza ma ya sha kwaya ya mutu ko ya sha yayo ya je ya sha poison kawai ya ji duniya ba ta man daɗi kawai ko su da ake ta ganin ba ka kullum ga dinga karanta tarihi cikin kashe kansu suke ko mutum kawai ya zo ya saki bindiga ya harba mutane kuma ya harba kansa shi ke zayen in ka kalle shi ba talauci ba in magana karatu ne kila ma ya kai matakin kere-kere da bincike da risali da waye da waye amma da yake an rasa imanin tauhidin babu sai duniya ta kidaji wa qamatul qiyama da zarar an ce ba tauhidi to alkiyama ta tsaya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce la taqumu sa'atu alkiyama ba za ta tashi ba hatta la yuqal fil ard hatta la yuqalu fil ard Allah Allah duniyar nan ba za ta tashi ba har sai an daina cewa la ilaha illallah a ban kasa kar Allah ya kai mu wannan lokaci duniya sai lokacin wato shi sa annabi ya ce za ta tashi ne ala ashrarul khalq a mafi sharrin halitta za a busa kawo haka mai sanya tsawon rai ma busa kaho kana nan ka ɗauka musa ƙaho ana nan ɗin shi ma wata rahama ce duk mutanen kirki sun tafi a waye gari a ce duniya ba mai ce ala ila illallah kuma ka dinga cewa allah kai ka wannan lokacin ka ci uwa me za ka cewa wannan lokacin wafi riwayatin ukura a wata riwayar daban wadda alhaithami ya fitar da ita rijaluhu rijalus sahih ai hatta la yuqalu la ilaha illallah shine Allah Allah din dan kawai wani ya rike wannan matsayi ya dauka zikiri ne ya dinga Allah Allah Allah Allah wannan ba zikiri shi yasa wata ruwaya sai ta fassara me ake nufi da alkiyama ba za ta tashi ba har sai an rasa mai cewa Allah Allah sai annabi ya ce a wata ruwaya har sai an rasa mai cewa la ilaha illallah shine ma'ana Allah Allah din wani hadith imam muslim ya ruwaito shi a hadithi na 148 hadithin anas dan malik Allah ya kara masa yadda wali anna shirka saboda ita shirka tashbihun bil makhluqi bil khaliq ta'ala wa taqaddasa ita shirka ai ba wata ababa ce face kamanta abin halitta da mai halittar ubangiji ta'ala wanda kuma wata kaddasa ya tsarkaka so kake in mutum yana shirka so yake nuna da Allah da abin halitta da ɗaya ne ba bambanci tsakanin Allah da abin halitta kaga masu wahadatul wujud duk kaga irin akidar ke kowa Allah ne haka Allah ya shiga cikin mutane mutane sun shiga cikin Allah da kowa ma Allah kaman shirka kuma ita ce ba ma irin wancan da suke faɗa ba shirka shine kamanta Allah da wato da abin halitta fi khasa'isil ilahiyya a cikin abubuwan keɓance-keɓance na allantaka irin abubuwan da allah ne kaɗai ya keɓance su sai a ce a wane shi ma yana da irin wannan wannan sufar banda allah wane shi ma yana da wannan sufar min mulkin durri wannan kamar mallakar cutarwa da amfanarwa babu wani mahaluki da yake mallakar cutar da kai ba da izinin Allah ba ko amfanar da kai ba da sa hannun Allah ba babu shi kowa ya daida baka tsoro ba mai ikon cutarwa ko amfanarwa mallakar abdurru wan naf'u a hannun Allah yake da kaji cewa wani shi ma zai iya cutarwa in ba a bi shi ba zai iya amfanarwa in ka zama muridinsa ko ka bi shi to ka sa shi kishiya ga Allah wal'aƙa walman kaga hanawa da bayarwa da a hannun Allah suke ba mai mallakarsa sai Allah babu wani wanda don ka bujire masa zai hana ka in ba Allah ba ne allazi yujibu ta'alluqad du'a'i wanda ke wajabta wato ɗamfarar addu'a wal khawfi da tsoro warraja da ƙauna wa tawakkuli da tawakkali wa anwa'il ibadati da dukkan nau'o'in ibada kulli ha billahi ta'ala karate wannan abin da Allah ta'ala wahada shi kadai wa idza sa'alta fas'alillah zaka yi roko roki Allah kawai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin haka ka sani ba a roƙon kowa abinda ba mai iyawa sai Allah sai Allah ba a tsoron kowa irin tsoron da ake yi wa Allah babu shi akwai tsoro irin na ɗabi'a kana jin tsoron abu kaza kana jin tsoron abu mai cutarwa wannan tsoro ne na ɗabi'a amma irin tsoro na talauci ko tsoron lalacewar al'amura ko tsoron sanya maka rashin lafiya ka dinga tsoron wani zai iya maka wannan ba Allah ba to kayo Allah shirka a kawai warraja kauna babu mai iya ma rahama sai Allah daga kaunar rahama sai dai Allah wattawakkul saki kowa ka kama Allah karka dogara da kowa dogara ga Allah dan kana dogara da in ka dogara da wanda ba alhayyul qayyum ba to zaka sha mamaki koda ya ce na tsaya maka to ran da babu shi ba ran da damar tsaya maka shi ma yana neman ta ba ran da ya mutu ba ran da ya tafiya ba na fata an gane shi sai ce wata wakal alal hayyin da la ya maut in za ka dogara to gara ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa kuma mai kyauta ne ba marowaci ba ne kuma mawadaci ne ba matalauci ba ne ina fata an gane faman allaka zalika duk wanda ya alakanta waɗannan abubuwan addu'a tsoro raja tawakkul bi makhluqin ya rataya su da wani abin halitta faqad shabbahahu bil khaliqi to ya sani ya kamanta abin halitta da mai halitta da aka shirka is taking place وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا تشبيها بمن له الحمد كله وجعل من لا يملك دون دي ألاكنت وإنشان أبوبوا يحدى الله دون أبو هلتا أكنسو تو يا سنيا malla yamliku ya sanya wanda baya mallakarwa da nafsihi kansa shi karan kansa baya mallakarwa kansa durran ko darran a cutarwa wala naf'an baya iya mallakarwa kansa amfani wala mautan baya mallakarwa kansa mutuwa wala hayatan baya mallakarwa kansa rayuwa wala nushuran ko tashi to ya sanya wannan gajiyayyen kasashe ta kowace fuska shabihan ya yi kama bi mallahu alhamdu kulluhu ga wanda yabo da godiya sun tabbata gare shi gaba daya ya hada Allah da wani walahul khalqu kullu ya hada ya hada wani da wanda yake da halitta gaba daya walahul mulku kulluhu ya hada Allah ya hada wani abin halitta da wanda yake da mulki gaba ɗayansa wa biyadihi alkhairu kulluhu ya hada wani da wanda alheri yana hannunsa gaba ɗaya wa ilaihi yurja'u al'amru kulluhu kuma zuwa gare shi ake mai da al'amari gaba ɗaya aka shirka ta tabbata ke fa azimmatul umur kulliha ragamar al'amura ga baki ɗaya biye da hi subhanahu kada wani ya dinga baka tsoro azimmatul umur wai ragamar al'amura ko al'amura ga baki ɗayansu ragamarsu biye da hi subhanahu wa ta'ala na hannun Allah subhanahu wa ta'ala wa marja'uha ta ga makomar al'amura gaba ɗaya ilaihi zuwa ga Allah ne fama sha'a kaga abinda Allah ya ga dama kana shi yake kasancewa ko kaga dama ko baka ga dama ba ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga dama ba babu wanda ya isa ya ga dama abin ya kasance la mani alima ba in Allah ya baka ba wanda ya isa ya hana wala mawdiya limama na in ya hana ba mai baka in kana da wannan tauhidin ka huta ka huta kowa ya je ya rike kai ka rike mai bayarwa ya ba wa na kagani dai kagani ba halinsa bane ruwa kuwa ya ba wa na ya ba wa na ya ba wa ne to kai ma kwankwasa za a bude duk abin da ka gani shi bai da bukata ya ce mata allakum wali an amikum da ya jero abubuwa da yawa kaji yana da bukatar wani ba ciki sai ce duk wayannan abubuwan mun samar da su ne dan jin dadin ku da na dabbobin ku shine ai alganiyu din ai aka gane mawadaci ne bai bukatar komai a wajen kowa sannan kowa fakiri ne a gabansa subhanahu wata'ala iza fataha lin-nas rahmatan kagan ya bude wa mutane rahama fala mumsika laha wala ba mai iya rike ta da Allah ya ce abin ce da sauki yayi ko me ba to da yayi tsada an yi ihu ko ba ya ba akwai wanda ya sauke shi da ya sauke shi kaga shikenan an boye din an sai da kaza duk an tattara sai aka yi musu irin na fir'auna kenan da annabi Musa wani duk ya tattare karfinsa saboda an ga wata shekarar Allah ta'ala ya saboda shi ne alƙabidu to fa in wannan alƙabidun ta kewaye kowa sai ya ji a jikinsa shi ne mai dankewa ka ɗauka kanka jingina wa kowa shi ne alƙabidu sannan shi ne albasidu ko kuna so ko ba kwa so ku fito da kaya ko ku ɓoye yin albasidu ya ce siyar wata sai sun yi ko an gane wannan karatun? wa ma yumsik abinda ya rike fala mursila lahu babu wanda ya isa ya sake shi min ba'di in banda shi wa huwa al-aziz wa yanzu ba gane waye ba shine gagara ba dau al-hakim kuma gwani kai ka san duk wanda ya hada wannan sifar in ba Allah bane zalunci zai a ce gagara ba dau ne ya gagaru kowa kuma sannan ka ganshi da hikima ba ka same shi da hikima ba za ka same shi da kama karyari in ɗan adam ya miƙe ƙafa ya ga ya fi ƙarfin kuwa zalunci ya ce amma Allah ta'ala ya ce al'azizu gagarba don alhakimu mai ajiye komai a mahallinsa shi ne Allah fa'aƙabahu tashbih mafi munin kamanceceniya tashbihu la'ajizil faƙiri bizzati bilkadiril ganiyi bizzati kai babu kamancece ne a mafi munin wannan ka kamanta gajiyayye kasashe matalauci a zati ka kamanta shi da mai cikakken iko mai wadata mai yanci a zati wanda tinkan ya halicci halitta sunansa alganiyu ka hada shi da ka kamanta shi da wanda da fakiri ne daga baya ya zama alganiyo ka hada wanda kudurarsa kudura ce zatiya ka hada shi da wanda yake gajiyayye ne ta dukkan kowace fuska ai ba a taɓa yin tashbihi mafi muni ba kamar shirka tuwo ne a idan ka kai haƙƙin Allah ya ma kama da haƙƙin wani abin halitta kai daga wani gari kake da ina ne ƙauyenku kai wa Allah shirka duk karatunan da ake yi daki-daki dalla-dalla Allah ka gana da mu wa min khasa'isil ilahiyya na daga cikin irin abubuwan da ubangiji ya keɓanta da su alkamalul mutlaku cire wannan ka kawo wani kaga in sufar za ta hau ba alkamalul mutlaku min kullil wujo cikakkiyar kamala ta kowace fuska alladhi la naqasa fihi wadda babu tawaya a cikin ta bi wajhin min alwujuh ta kowace fuska wa zalika to wannan yujibu ya wajabta wa din mai hankali an takuna li ibadatu kulluha lahu wahdahu ibada kacokan dinta ta zama wannan mai wannan sifar subhanahu wataala shi kadai mutum yake bautawa wa ta'zim wal ijlal da girmamawa da kwarzantawa wal khashyatu da tsoro wad du'a'u da addu'a war raja'u da kauna wal inabatu da komawa wat tawakkulu da tawakkali wat taubatu da tuba wal isti'anatu da neman taimako wa gayatul hubbi da so na kololuwa ma'a gayatul zulli tare da ƙasƙantar da kai na ajin ƙarshe ka so Allah irin san da babu wani mahaluki da ka taɓa yi wa irinsa ka ƙasƙantar da kai gabansa irin ƙasƙantar da kan da baka taɓa yi wa kowa ba sai shi subhanahu wa ta'ala kullu zalika duk wannan bayanin da ka ji ya jibu ai wajibi ne aqalan wa shar'an wa fitratan ai mu'amalantar Allah a haka ko to wannan shi ya fi dacewa da hankali shi ya dace da shari'a kai shi ya dace da fidira duk wanda baka same shi a haka ba to hankalinsa ba kalawai kyau bagganinsa kamar lafiyayye baka san faljununu fununu ba ai mai talimi mai talimi ya ce faljununu fununu ai shi kansa haukan fanni fanni akwai wanda kalau za a gan shi da riga mai kyan gaske ta fita jikin ka kyau amma Allah yana taɓin hankali a duk wanda zai ɗauki haƙin Allah ya ba wannan ya ba wani Allah mai hankali ne wannan haka yake cewa fal juno yace kana tunanin yace walai sakci sabi walai sakci sabul mali duna mashaqqatin ta'ammulu hafal ilmu kayfa yakun tamannaita an tumsi faqihan munadiran bi ghairi ana fal junun funun haka ne ta'alimi yace Daka hauka fanni-fanni akwai shi wanda haukansa ba duka yake akwai wanda shuru zai ka ɗauka lafiya ce kawai tsabar baya son yawan mutane magana a junun ne akwai wanda baya shiga cikin mutane shi ne nasa haukanki abata an gane akwai wanda kuma surutu zai non non full stop ba tsayawa kawai ta surutu ratatatata kawai ba full stop ba kwaba ka ɗauka kawai zai fi kowa surutu a gurin ha shi ma faljununu fununu wanda zai ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani shi mafan jununu fulun don haka bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da ya masa shirka ba wannan shi ne ya waje ba a hankali shi ya waje ba a shari'ance kai duk wanda ɗabi'arsa da Allah ya halicce shi da ita ba ta lalace ba babu wanda zai bauta wa sai Allah an ya kuna lillahi wahada shi ne waɗancan abubuwan duk su zama Allah kaɗai yake yi wa wa yamtani'u aqalan wa shar'an wa fitratan an yakuna li ghairi wayancan haƙoƙin na Allah a hankalce hankali da shari'ance da a fidira sun hana waɗannan abubuwan guda uku sun hana mutum ya ɗauki wannan abin ya yi wa wani ba Allah ba kamar fa'ala shay'an min zalik shi yasa duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan ibada ɗin ga wani ba Allah ba bigairihi ga wani Allah faƙad shabbaha zalikal gaira biman la shabiha lahu wala mithla lahu wala nidda lahu wa zalika aqbahu tashbihi wa abtaluhu malai yake cewa duk wanda kaga ya aikata wani abu ko tawakkali ko tsoro ko addu'a ko tuba ko neman taimako kaga ya nema wajen wani ba Allah ba to wannan faqad shabbaha zalikal gaira to ya kamanta wannan wanin biman la shabiha lahu ga wanda ba shi da kama ga wanda babu irinsa wala mithla lahu ba misalinsa wala nidda lahu ba shi da kini ko kishiya wa zalika ka kusan duk wanda ya haka aqbahu tashbihi wannan kamantawar ita ce kamantawa mafi muni wa abdaluhu ita ce kamantawa mafi lalacewa da gurbata ba hadhihi al-umur wa ghayruha waɗannan al'amuran da kaji an karanta da ma wasun su akhbara subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala fa ya bada labari annahu ya ce shi la ya gafiruhu fa baya gafara da irin waɗannan al'amuran shirka ba ma annahu kataba ala nafsi rahma duk da ubangiji ya rubuta wa kansa rahama ka duba tausayi da rahama irin ta Allah har a hadithi annabi ya ce rahama Allah ya kasa ta gida ɗari guda ɗaya ce ake shiya da ita a duniya duk wanda ka ganshi yana da rahama yana da tausayi yana da jin kai wannan ɗaya ce ake shiya da har annabi ya ba da misali ce da shi uwa take tausayin ɗanta to Allah maɗaukakin sarki casa'in da tara suna hannunsa kuma aka ce ranar tashin alkiyama zai haɗe da wannan wadda aka sako da ita duniya zai haɗe guda ɗaya da guda ɗarin zai mu'amalanci bayi ka ga kawo zo gaban Allah ya ce ka tafi wuta ya kasan mutum lalle ba ƙaramin mutumin banza ba ne rahama irin ta Allah amma ka yi wa Allah yadda kake man laifi kala kala yana cewa ya yafe ya yafe ka aikata laifin da ya ce ba zai yafe ma ba ka yi rashin kirkin ka ya kai matuƙa haza ma'ana kalam ibn al-qayyim wannan yayi daidai da ma'anar maganar ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala muna da lokaci sai mu ce sai mu tashi wa fil ayati raddu insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada shukran da muka kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Bien, bien, bien.